إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافر لها دي بيوك وترمضان shekara ta 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin uku ga watan Afrilu na shekarar miladiya ta 2022 wannan shine darasi na 284 cikin jerin darussa daga littafin Zadul Ma'adi fi Hadi Khairul Ibad wallafar al-Imam al-Muhaddith al-Mufassir al-Faqih أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي وند أكفسني لسنا ابن قيم الجوزية الشيخ الإسلامي رحمه الله زاد المعاد موسوعا لتاريخ من الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم komai da ruwanka ne dangane da tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da al'adarsa da bayani akan yadda ya gudanar da al'amuran rayuwarsa da hulɗarsa da mutane malamai suna jinjina ma ibn qayyim musamman akan wannan littafi lura da cewa ya rubuta asalin littafin ne ma a halin tafiya inda ya je kasar makka don aikin hajji nesa da iyalansa nesa da sauran kayan aikinsa Allah ubangiji ya saka mishi alkhairi muna ci gaba da bibiyan wannan malami a inda yake mana bayani akan fa'idoji da ke cikin fathu makka da kuma bayani a keɓance akan ko da gaske ne shin ya tabbata a ilmance cewa an ci kasar makka ne da yaƙi ko ko sulhu akai a inda muka ji ya karara cewa lalle yaƙi ne akai aka ci su da yaƙi to me ya hana a raba kasar a raba ta ganima irin yadda aka yi ma banu quraiza da banu nadir yace saboda shugaba yana da zaɓi ko ya raba duka ko ya raba wani sashi ga wani sashi ko kuma ya kyale wa mutane kasar haka ta zama gaba ɗaya wakafi ga musulmai su duka ko kuma ya manni ga mutanen garin waɗanda aka ci su da yaƙi ya ce to ko da ma a ce dukiyar da take ainihin wato filaye da gidaje tana cikin ganima a to ita makka tana da wata khasiyya ta musamman tana da wani tsari na musamman wanda ba zai yi a rabar da ita ba saboda wato ƙasa ce da Allah subhanahu ta'ala ya ba ta daraja ta musamman a matsayin ƙasar ibada ƙasar aikin haji ƙasar umara da sauran bayanan da yi shi ne ya ci gaba da kawo maganganu a kan wasu malamai ma suna ganin karhanci ko haramcin sai da gidaje ko filaye ko ba da haya a ainihin kasar makka har zuwa inda yake cewa qala ahmadu haddathana ishaq ibn yusufa qala qala haddathana abdul malik qala kataba umar ibn abdul aziz ila amiri ahli makkah yanhahum an ijarati buyuti makkah وقال إنه حرام يكون إسناد تانيا الإمام أحمد بن حنبل زوا جمال موسى إسحاق ابن يوسف الأزرق مال إسحاق يتشي لك عبد الملك واتو عبد الملك دان أبو سليمان شيكم يتشي كتب عمر ابن عبد العزيز حليفة دقسكم حليفة بنو أمية ɗaya daga cikin mafiya shahara halifofinsu wajen adalci da aikata abin da ya kamata wanda ya rasu a shekara ta ɗari ne da ɗaya ko da biyu aka ce ya rubuta daga fadar gwamnatinsa da ke ƙasar dimashka ya rubuta zuwa ga gwamnan ƙasar makka yana ba da umarni cewa yanhahu an ijarati buyuti makka ya hana ba da hayar gida a makka wa ƙala ya ce innahu haramun ya ce lallai wannan ba daidai ba ne wannan labari yana nan a cikin littafin Ibn Abi Shayba da Ibn Sa'd sun ruwaito haka al-Azraqi a cikin akhbaru Makka yace wa haka Ahmad an Umara annahu naha an yattakhidha ahal makkata lid-duri abwaba ya sake hakaitowa kuma shi al-Imam Ahmad ibn Hanbal daga sahabi halifan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda cewa Umar yana halifa na musulunci ya kafa doka ya ce kada wanda ya sanya wa gidan shi ƙaure a ƙasar makka wannan shi ma yana cikin akhbaru makka na al'azraki da ibnu sa'd waliyanzil albadi liyanzil albadi haythu yasha a bar gidaje babu kyamare saboda idan ba ko yazo idan da ya samu kawai nan zai sauka inda ya ga dama yace wa hukiya an abdullahi ibn umar an abi hakanan an sake hakaitowa kamar yadda yake cikin littafin musannaf da abdurrazzaq da akhbaru makka na al-faqihi daga abdullahi dan umar cewa an abihi daga babansa annahu naha an tuglaka abwabu duri makka yace ya hana a dinga rufe kofofi ana saka wato dan bida sakata ko makulli ko kuba a rufe gida wanda yake da kofa zai saka ya tare kawai ya barta in akwai kyaure in babu kyaure kuma sai dai a bar shi haka ko a sa asabari ko labule yadda dai duk mai son shiga zai samu halin shiga san da yake so ba za ba za a hana shi ba fanaha man la baba lidarihi an yattakhidha laha baba sayyidina Umar yace wanda bai riga ya sawa gidan shi kyaure ba to kada ya sawa kofar gidan shi kyaure wa man lidarihi babun wanda kuma dama ya riga ya sanya kyauren yace an yuglika sayyidina Umar ya hana a rufe a sanya dan bida ko sakata ko kuba ko makulli wa hadha fi ayyamil mawsim amma wannan ya keɓanci lokutan da alhazai suke zuwa ne watakila daga ramadana har zuwa cikin ainihin wato muharram lokacin da alhazai suke zuwa umara aikin haji da sauransu ba lokacin sai ya hana a rufe gidaje ya hana ainihin a sanya kyamare a inda babu waqala al-mujizura mujawwizuna lil-bay' wal-ijara kaji wancan shine maganganu da ya kaito mana daga waɗanda suke ganin karhanci ko rashin halaccin rufe kofa ko rashin halaccin sai da gida ko bayar da haya sai ce wa qalal mujawwizuna lil bai'i wal ijara su kuma malaman da suka ce ya halasta a siyar ya halasta a bada haya sai suka ce ad-dalilu ala jawazi zalika dalilin mu na cewa halas ne a bada hayan gida halas ne a sai da gida a makka shine kitabullahi wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam mu muna da hujja a cikin alqur'ani muna da hujja a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa amalu ashabihi muna da hujja a cikin aikin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa khulafa'ir rashidina muna da aiki muna da hujja a cikin ayyukan halifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa radiyallahu anhu qala Allah ta'ala daga cikin hujja a cikin alqur'ani fadin Allah subhanahu wa ta'ala inda Allah yake cewa lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwali lallai ga talakawa ne waɗanda suke ƴan ƙaura waɗanda aka fitar ukhriju aka fitar da su min diyarihim daga gidajensu kaga alqur'ani ya danganta musu mallaka gidajen wannan idafa ce ta tamlik wa amwalihim da dukiyoyinsu qur'ani ya tabbatar da an kore su daga makka an tirsasa musu sun bar ina gidajensu an tana samun su sun bar mene dukiyoyin su to kenan da gidajen da dukiyoyin nasu ne to a kaidar shari'a kuma da abin da ka mallaka ka da sarrafi a kai shi ko ka siyar ko ka kyautar ko ka bada haya in wanda shari'a ta halasta ai haka ne ka ji hujjar ta farko Allah ya sake cewa a cikin Ali Imran walladina hajaru wa ukhri falladina hajaru wa ukhriju min diyarihim waɗannan da suka yi kaura waɗanda aka fidda su daga gidajensu kaga nan ma aka ce mene diyarihim Allah ya sake fada cikin suratul mumtahana yace inna ma yanhaakumullahu anil ladina qataluukum fid din wa akhrajuukum min diyarikum Allah yana hana ku yin amana da sakin jiki ne da kafirai waɗanda alladina qataluukum waɗanda suka yaƙe ku fiddini game da addini sun yake ku a makka sun muku iya ta'annaci sannan kuma suka kai karshe wa akhrajukum min diyari suka ma kore ku daga gidajen ku kaga duk waɗannan ayoyi guda uku yace fa azafa dura ilaihim sai aka danganta musu mallakan gida wa hiya idafatu tamlikin idafa ce da ke nuna mallakan gida wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallama wa qad qila lahu annabi sallallahu alaihi wasallama da aka ce masa aina tanzilu gadan bidarika li makka dai shiga makka lokacin ainihin wato abin nan wato abin nan aikin hajjin ban kwana sai aka ce mishi idan ka je makka gobe a ina za ka sauka sai ce wa hal taraka lana aqilun min riba'i ai aqil bai bar mana gidaje ba yana ishara zuwa ga cewa bayan da suka fita suka tafi hijira to kafiran da suke makka kowa sai ya mallake gidajen ƴan uwan shi musulmai da suka fita in kana da wa ko kani ko wani babbanka ko ɗanka da ya fita yi hijira shi ya musulunta kai kuma sai kai wawa so kanka mallake gidajen to da sayyidina ali da abbas da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da hamza duk suna da gado a gidan ainihin wato abin nan abu talibin gidan hashim kakansu baban su abu talibin shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana da gadan mahaifinsa su kuma suna da gadan iyayensu su ma akwai wato yanzu shi za a bashi kasan mahaifinsa su kuma kawunnan nashi ko bafaninsa kowa ya dauki kasan shi ko to ana nan a zaune haka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kaura duk sauran suka musulunta sai zama shi aqidi shine ya tabbata a kafirci da ka duk gidajen sai ya mallake su gidan da aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gidan kakan shi to sai ya mallake gidajen sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayyana cewa to ai su ba su da gida yanzu a Makka saboda mene saboda wani kafiri ya gaji kafiri dan uwansa babu gado tsakanin musulmai da kafiri kaga kenan ana iya gada din amma su ne hana su gada saboda bambancin addini al-Imam al-Bukhari a cikin Sayyid al-Bukhari yayi hujja da wannan hadisin akan wannan mas'ala inda yake cewa babu taurifi duri makka wa bai'iha wa shara'iha ya kawo wannan hadisi da hanyar malamin shi asbab cewa babin da ke nuna halaccin gadan gidaje a makka da sai da su da saya ya halatta ka gada ya halatta ka siya ya halatta ka sayar sai ya kawo wannan ainihin wato hadisin da wasu asarai wanda al-imam al-hafiz ibn hajar a cikin fatul bari yayi dogon sharhi ya tabbatar da lalle abin da ya faru kenan har ma yake bada labari cewa wannan gidan da aqidu ya mallaki da aqidu da ƴaƴan shi da jikokin shi sun ci gaba da mallakan gidan danginsa sun ci gaba da mallakan gidan har zuwa zamanin banu umayya a inda wasu jikokinsa suka siyar wa ɗan uwan hajjaj ibnu yusuf shine Muhammad ibn Yusuf al-Thaqafi suka siyan mishi da gidan nan akan kimanin kuɗi dinari dubu ɗari suka siyan mai da gidan kimanin kuɗi dinari dubu ɗari yanzu kowane dinari kaman kaman dubu nawa ne dinari ɗaya wajen wajen naira dubu ɗari da hamsin ne yanzu ko dinari ɗaya to kaga kamar wajen wajen miliyan ɗari da hamsin kenan suka siyan mai da gida kuɗin Najeriya ne kenan gida ne mai daraja saboda dangantakar shi da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da sauransu almuhimu kaga kenan an ci gaba da saye da sayar da gidaje a makka an ci gaba da bada haya kuma har ma an samu yan kasuwa a makka wanda suka fara yin abin da ake kira da suna hawani alhanut shine kamar a zamanance a ce hotel duk da dai ba hotel ne irin na zamani wanda yake cike da kayan alatu da ababen jin daɗin rayuwa ba amma dai za ka ɗauka da watakila kamar irin yadda ake yin gidajen saukan baƙi a da a garuruwa ko a kaje railways na da ko a kusa shushin mota da inda yake zango na 'yan kasuwa kuma duk za ka zance zangon kaza zangon kaza zangon kaza a shekarun baya za ka ga wasu za su su gina ɗakuna inda idan baƙi sun za su sauka su biya kuɗi su kwana haka tashoshin mota shi ake ce ma alhawanit to tun zamanin sabai suna raye ake gina irin wannan gidajen a cikin garin makka da gefanta kai wani ma zuwa yake can kan hanya inda ya san ana yada zango ya gina gidajen saboda idan kun zo ya anshi kuɗaɗenku ya ba ku wurin kwana in kun kwana kun wuce ya rufe gidajen shi a lokacin mausun kamar yadda ka ga yanzu ka je makka za ka ga ana harka sosai ina jin business na hotel yana daga cikin business masu ci kwarai da gaske a ƙasar makka wallahu a'lam malam ya cigaba da cewa walam yaqul innahu la dara li kaga annabi bai ce ba ni da gida ba sai ce ai aqil ne bai ban mana ba bal aqarrahum ala al-ibafati da aka ce mishi a aina tanzilu bidarika ina zaka sauka a gidanka bai ce ai ba ni da gida ba sai a sai ya ce an mallake gidan wa akhbara anna aqilan istawla alaiha wa lam yanzi'ha min yadi ya bayyana cewa ai aqilu ne ya mamaye gidajen kuma ko da aka fito makka bai ga dacewa bari ya kwace ba duk waɗannan gidajen da kafirai suka kwace da aka zo aka ci su da yaki babu wanda annabi ya ce mishi to kaga tunda kai wani eh musulmi dan hijira wani dan uwanka yanzu ya musulunta daga cikin mutallaka al-mutallaku to je na mayan maka da gidanka babu wanda aka mai da gidansa to sai malamai suka ce me ya hana annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwakwato gidajen da waɗannan mutanen makka suka yi mamaya suka kwashe mutanen gidaje mayan musu da su me ya hana sai ibn hadarin ya ce saboda kyamar da yake yi akan cewa sun riga sun yi hijira sun bar gidajen dan Allah to ba za su dawo gidajen ko da sun ci garin da yake domin ga har annabi sallallahu alaihi wasallama yana takaicin wani sahabi da ya hijira ya dawo makka ya mutu a makka ya ce lakin alba'isa sa'ad ibn khawla ya ce amma ina takaicin dan uwana sa'ad dan khawla amma ta bi makka dan ya mutu a makka sun riga tun da dan Allah suka bar gidajen suka koma Madina to yanzu duk da Allah ya dawo musu da karamarsu suna da ƙarfin da za su iya kwace gidajen amma ba sa so saboda waccan falalar da Allah ya musu ta hijira ko mun gane abin da ya annabi ya kwace ki wasu kuma suka ce a a cikin manni ne da tausayi irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ai waɗannan dai duka dai har yanzu dangin mu ne kuma dai gidajen da suke zaune a ciki ko da ma muna nan za mu iya ba su su zauna to shikenan su gaba da zama mu ba mu da bukata yadda ka san dai a ce Allah ya maka budi ka samu wadata kana da gidaje da yawa ga ƴan uwanka kuma ba su da shi dan ka yi tafiya ka je wata ƙasa ka zauna shekara biyu uku kafin ka dawo ka sa an gida maka wani babban gida kana dawowa sai ka tarar wani kaninka ko kanin babanka a cikin ƙananan gidajen da kake da su ya ya je ya bude ya shiga ya zauna aka ga bai daga cikin karamci ka zo ka sa yan sanda su fitar da shi ka ce wani irin rashin mutunci ne haka za ka haƙura ko kana son gidan ka bashi ne ya zauna iya rayuwar shi ko baka bashi kyauta ko ka bashi abin nan ba ba za dai ka ce ya fita ba tunda kai Allah ya maka buɗi ko ko da baka ce ya zama nashi za dai ka bashi ya rayu iya rayuwarsa ko iya bukatarsa to aka ce ana ganin wannan ne abin da yasa ɗaya daga cikin dalilan da yasa ya nuna Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwace gidajen ya maiwa da masu shi gidajen kuma su ma sahabban ba a samu a tarihance wani yazo ya ce ya manzan Allah gida kaza da ke wuri da ke wuri kaza anguwa kaza ka san gidana ne bayan fita ta wane ya kwace ina so ka dawo mun da shi babu sahabin da ya asali ma babu sahabin da da aka gama fatu makkan nan yace to ni kam na dawo gida babu dukkanin su fita suka suka sake komawa Madina sahabbai ba su sake ba su fara dawowa makka da zama ba sai bayan rasul manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaga cewa to al'amarin hijira yanzu ya kare wasu su sun dawo dan su zo su karantar da al'umma irin sa Abdullahi dan Abbas da makamantan su wasu su kuma harkar kasuwanci ko siyasa ta dawo da su irin su Husain dan Ali irin su Abdullahi dan Zubair da makamantan su kaga su siyasa ce ta dawo da su amma duka sahabbai ci gaba suka yi da zama a Madina a matsayin gidan hijirar su wallahu a'lam sai malam ya ci gaba da cewa yace wa idafatu durihim ilayhim fil ahadith aktharu min an tuzkar wuraren da zaka ji an danganta gidajen nan an ce gidajen su ne a cikin hadisai yadda muka ji a cikin ayoyin alqur'ani waɗannan guda uku alal aqal yace to sun fi karfin a ambata saboda yawan su kadari ummi hani kamar da zaka ji an ce gidan ummu hani in ka dauki ainihin hadisin a a kisar fatu makkan da muka ji cewa ga wasu sun je sun buya a gidan ummu hani kuma musulma ce wa dari khadija da gidan khadija wa dari abi ahmad ibn jahsh wa ghairihi zaka ga an bace duk waɗannan da sunan gidajen su wa kanu yatawarasunaha kama yatawarasuna al-manqula sun kasance suna gadan gidajen kamar da suke gadan dukiya wanda ake iya motsawa da ita wali hada qala an-nabi sallallahu alaihi wasallama saboda haka ne annabi ya ce wa hal taraka lana aqilun min manzilin ai aqil bai ba mana gida ba wa kana aqilun huwa waritha dura abi talib aqil shi ya gaji gidajen abu talib saboda mene fa innahu kana kafiran shi aqil ya kasance kafiri ne bai musulunta ba walam yarithu ali radiyallahu anhu ali dan abu talib bai gaji baban shi Abu Talib batun da musulunci ya bambanta tsakanin su da kafirci da khilafi dini bai rawu fastaula aqilun ala dur aqilu sai ya ainihin wato mamaye gidajen da su biyu ne suka zama sun rage a kafirci to ɗayan da aka je badar ba a gan shi an kashe shi a badar sai zama sauran shi kare shine shi ya siyar kamar yadda alfaki ya faɗa a cikin ainihin akhbaru makka malam ya ci gaba da cewa walam yazalu qabla al-hijrati wa ba'daha bal qabla al-mab'athi wa ba'dahu man mata waritha warasatuhu warasatuhu daru daru ila al-an yace mutanen makka ba su fushe ba kafin hijira da bayan hijira yace kai kafin ma musulunci da bayan zuwan musulunci ba su gushe ba duk wanda ya rasu ƴaƴan shi suna gadan gidansa har yanzu da ibnu al-qayyim yake magana ko kuma mu ce har yanzu da mu muke magana waqad ba'a safwan ibn umayyah daral li umar ibn al-khattab safwan dan umayya ya siyawa da sayyidina umar dan khattab gida al-imam al-bukhari ya kawo wannan labari mu'allakan babu isnadi da isnadi amin yankakke kamar da kuma Abdurrazzaq As-Sanani shi ma ya ruwaito a cikin musannaf haka nan Ibn Abi Shayba haka nan Al-Faqih ina ta yin kuskure a baya ina cewa Al-Faqiha ne kuskuren baki na ne malamai ne guda biyu akwai Al-Faqih shine mai akhbaru Makka akwai kuma Al-Faqihani to shi kuma daban ne Al-Faqihani shine Umar ibn Ali Al-Lakhmi ken shi malamin nahwu wanda ya rasu a shekara ta 734 kaga mutaakhir ne jiddan amma alfakihi mai akhbaru makka shi wannan tun a cikin karni na hudu ya rayu ba na manta ba shekara ta ɗari uku da hamsin da uku ko gaira ba wasu shi da abdullahi ibn ali ibn al-abbas kenan wani babban malami a makka shi ne alfakihi mai akhbaru makka to shi ma ya ruwaito wannan kisa mashahuriya ce cewa umar dan khattab ya sai wannan gida a gun ainihin wato Sufwan dan Umayya radiyallahu anhu bi arba'ati alafi dirham ya siye shi da dirhami 4000 fattakhadha sijnan ya mai da gidan gidan daura kursa da gidan gyaran hali tare da cewa a cikin isnadin wannan riwaya kamar yadda ainihin malamai suke fada akwai Abdullahi ibn Farrukh Abdullahi dan Farrukh yana daga cikin wanda Ibn Hibbana ya kadaitu da amincewa da shi wanda kuma mun sha bayani akan cewa malamai suna cewa ana taka tsantsan game da amincewa da Ibn Hibban yake da wasu mutane wanda za a waiga a waiga a ga kamar ba a san su yadda ya kamata amma dai wannan kisa mashhuriya ce kuma za a iya isti'nasi da ita dan da gaske ne ya tabbata a tarihance an san wannan gida da Umar ya siya ya mai da shi gidan yayi kaga ya tabbata kenan shi kan Halifa Umar dan Khattab da bukata ta kama ya sai gida a Makka na na gwamnati wal miratu wat abin fatakhalaha sijnan wa idza jaza al bay'u wal miratu yace to kuma kaga idan siyarwa ya halasta hakanan gado ma ya halasta fal ijaratu ajwazu wa ajwazu to yafi sauki yafi halarci. a ba da haya duk abin da ya halatta a siye shi kuma a gaje shi zai fi zuki a ba da hayarsa fa haza mawqifu aqdamil fariqaini kamata ibnu qayyim ke to kaji matsayin ra'ayoyin guda biyu da ra'ayin masu ganin bai halasta a siyar ko a ba da haya ba ballantana gado da kuma ra'ayin masu ganin ya halasta kaji matsayinsu da hujjojinsu yace wa hujajuhum fil quwwati wadh-dhuhuri la tudfa kuma kowanne bangare suna da hujjojin da ba za ka iya watsi da su ba wa hujajullahi wa bunyanuhu la tubtalu la tubtalu ba'daha ba'd saboda a ka'idar musulunci hujjojin da Allah subhanahu ta'ala ya kawo na Qur'ani da Sunna to baka daukan wata kai watsi da wata bal yusaddiqu ba'daha ba'dan ana hada su ne su gasgata junansu dan kawai ba za mu ce bari mu zabi daya mu yi watsi da dayan ba wajibu al'amalu bi mujibiha kulliha abin da ya kamata a yi aiki da abin da waɗannan nasoshi suke hukuntawa na ɓangarorin guda biyu yace wal wajibu ittiba'ul haqq aina kana kuma abin da yake wajibi akan musulmi shine ya bi gaskiya ne da take to ya kenan sai ce fasawahu dan haka abin da yake shine daidai alqawlu bi mujibil adillati min aljanibi za a bada fatawa da abinda maganganun bangarorin guda biyu suke nunawa wa anna dura tumlaku sai a ce eh gaskiya ne gidajen makka ana iya mallakar su wa tuhabu ana iya bada kyautar su wa turasu ana iya gadar su wa tuba'u ana iya siyarwa wa yakunu naqlul mulki fil bina'i la fil ardi wal ars ya ce to amma siyarwa in an tashi saye to abin da ke kan ƙasa na gini shi aka sayar maka banda ƙasa ƙasar tana nan ta Allah ce amma an ka samu kai gini akai wata rana kana da buƙatar canji ko kana so ka bar garin sai ka siyarwa da wani ginin kamar yadda haka ake sai da rumfa kasuwa ko haka ake sai da shi kanshi fili da a kowane gari ko dai an ce a nan kasan in gwamnati ta baka fili ta baka haya fili na gwamnati ta yanka maka ka biya duk abin da ake biya an baka siyo ko wata rana kana so ka sai da gidan zaka iya siyarwa amma shi ma wanda ya sai gidan ya san gida ya siya har yanzu idan gwamnati tana son kasarta za ta ce ne kawai ya tashi in ta ga dama ta yi mai mutunci ta biya shi compensation ba ga wani barisa ana da tiwa ko shi ne gwamnati ma ke biya ma'ana ma babu tiwa ko to gwamnati ma ba ta ma san kasi gida ba Allah zai kama albani nan haka yake faɗa ya ce wannan takardar da ake yi a ce ni saluhu mai kabet ɗan katako da malam sha'aibu na bakin dogo mun yi ciniki na sai mushi da fina da ke hayin waje ce wannan takarda gwamnati wata da ita ba ku dai kawai kun dai abun ku local arrangement kawai da mai anguwa ya ansha abin da zai ansa din da ne sa sha abin da sa gwamnati bata ma san da wannan cinikin ba kwata kwata kawai kai trespass ka ka da dimu kayan gwamnati ne kawai ka sarrafa shi da kake so to da idan mutum ya gina gida a makka zai iya sai da shi zai iya ainihin kyautar da shi in ya mutu za a iya gada amma me ake gada wannan property din da ke kan kasar kajin an haka to an hada dalilan kenan ko yace wal arasa da kuma plot idan ka je ka samu fuloti wanda yake virgin ba a gyara shi ba kai ka gyara shi kana yin fadama ko kai gona irin da suke da gonaki na dabino ko kai rijiyoyi kana sai da ruwa ko kana tara kayanka a wurin ko kai kai warehouse ko store wanda kake aza kaya to, to wannan shi ma ana iya siyan shi wa ma falau zala bina'u amma inda ginin zai rushe lam yakul lahu an yabi al-arda ba za ka yi sai da kasan walahu an yabniha wa yu'idaha kama kanat amma ya halasta ka sake ginawa in kana so wa huwa ahqqu biha wanda ke da gida a makka sai gidan ya rushe to shi yafi cancanta da ya sake ginawa wani kafin wani ya zo ya gina yaskunuha za ka gina gidanka ka zauna a ciki wa yuskinu fiha man sha'a kuma wanda kaga dama ka kira shi zauna a gidan walaysa lahu an yu'awida ala manfa'ati sukna bi aqdi al-ijara to amma in ka zaunar da wani a ciki ba za ka ce ya baka kudin hayar zama a gidan ba yana tada dalilin fa inna hadhihi al-manfa'a inma yastahiqu an yuqaddima fiha ala ghairi yace domin ita wannan amfanin ya zai cancanta ne ainihin wato ya karɓi wannan amfanin idan wa yaktasu biha li sabqihi wa hajati zaka anshi wannan amfanin ne kawai saboda ka riga shi zuwa wurin ka riga shi zuwa gina gida a wurin fa idan stagna anha to ya zama ka wadatu daga wannan lam yakul lahu an yu'awudha alayhi baka da bukatar ka me yasa zaka anshi kudin haya dama saboda kai ne ka gina wajen to a yanzu an ce shi ma yana iya gina bai da bukatar haya ya samu fili ya gina in ba zai iya ginawa ba ko ne to baya da bukatar sai ya biya haya ba kwan Allah ne kuma shi ne zo na ya gama abin da zai tafi haka malamai suka hada fikihun a lokacin to haka yanzu sai a kara a ce me yasa ake biyan kudin haya yanzu an je maka to ana biyan kudin service din da ake maka don ba zai yi a baka AC da wuta da ruwa da accommodation wani ma har da abinci da lifta ka hauka sauka iya san ranka kace kuma ba za ka biya ko kwandala ba ya za su ci bincin wannan wannan service ba zai yiwu ba zaka abinda ake biya har yanzu irin haka ne kamar yadda aka ce ne kar a biya ladan kudin kiran sallah amma kuma idan mutane suka aje wani ladani suka hana shi je nema abincin shi dole su biya shi yanzu kudin me suke biyan shi kudin lokacin shi da suka tare mai haka limami haka haka mas'ala game da karanta da alqur'ani al-aslu muke karanta da alqur'ani kai a shi ko kwandala idan ba abin da ke wajen Allah shine mafi alherin mutane ko khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama to amma zai ku zo ka tara mai yaya wajen su 60 tun garin Allah ya waye yana ta fama da su har la'asar bakin shi ya bushe ga baki ne bai je kasuwa ba bai je gona ba bai je office ba bai je komai ba ya kuke so yi dole ku bada ku amma in in ya riga ya wadata bai da bukata shine wannan kaida yana da hanyar samun kuɗin sa to idan ya karba ya ci ya ci wuta haka hadisi ya ce idan aka da kana da abin da zaka yi wadatacce ka rayu to ka da alqur'ani aka baka kuɗi to ka cuta kama sai ka sa lokacin ka da kaga dama ka je kai harkokinka sannan sai ka zo ka koyar amma idan aka tare ka sai dai ka koyar da alqur'ani ko kai limanci ko kai ladanci ko ka koyar da wani ilimi to sai a biya ka wasu malamai su suka ce a'a ana iya a biya ka amma kada ya zama almajiran ne suke biya sai gwamnati ta biya kamar yadda zamanin sai Umar yana biya yana biyan malamai albashi haka duk zamanin baya to haka ko yanzu ma an dauke ga malamin alqur'ani a makarantar islamiyya ko makarantar boko ko makarantar waye sai zama ba yaran ne suke biyan ka ba gwamnati ke biya ko hukumar makaranta ko kwamitin masallaci to ba ruwan ka har kake ci wanda yake cikin matsala shine wanda zai sa irin almajirai din nan yake sai sun kawo kuɗi wannan yana cikin matsala gaskiya mal mafi karanci shine a ce na cin shubha almajiran da suke yawo rabar duwawun su ma a waje amma malami na allo ya matsa musu cewa duk laraba su san yadda za su je su kawo mai ɗari biyu to wannan gaskiya akwai matsala ko matsalar ta samo asali daga su al'ummar da ke kawo ƴaƴan in sun kawo kawai za su ji malamin addu'a ne to malam Allah ya warke lafiya mun gode su koma wasu wani ba zai ƙara waigan yaron nan ba for the next thirty years ba ruwan shi yaron nan ya zo kenan shiga sojan ba da kai da ake cewa ko to kaga wannan laifin daga gare su ka kawo danka ya zo yi karatu ya kamata ka kawo mishi abinci ka kawo mai sutura ka kuma dinga zuwa kana bincikan me ake ciki ka kawo mai kudin da zai yi bukatu yau da kullum ya ci abinci ya sai magani ya sai maganin sauro kuma a biya malamin kudin shi duk ba haka ake kawo ƴaƴa makarantun boko ba makarantun boko da kawo ƴaƴa haka ake musu amma makarantun allo an lalata su an lalata su an maida abin ya zama ya zama kawai wani abin kyama har har mutane ma suna ganin kamar wannan shine sura ta ta musulunci wanda kuma ba haka ba almuhimmu shine waɗannan gidaje mutum zai iya zama a ciki ya kuma zaunar da wanda ya ga dama ba tare da ya shi kuɗi ba yace lam yakul lahu an yu'awida alayha idan ka wadatu ba za ka karba ba amma in baka wadatu ba kana da bukatar abinda za ka yi ma gidan za ka iya karba kamar yadda masu hotel suke karba kal julusi fi rihal yace kamar mutumin da yazo zauna a bakin baranda ko a cikin rumfar gidanka a kofar gida ba za ka shi kudi a gunshi ba ko mu wa'an don baka da bukatar wannan wajen ko da a ce gidan haya ne dan wani ya zo kawai ya zauna ya wuna a kofar gidan za a ce biya kudi ba zai biya kudi ba dan baka da bukatar wannan watturqil wasi'a ko wanda yazo ya zauna akan hanya ko ya fakin din abun hawansa ko ya kasa kayan shi akan hanya baka da bukatar kuma ya wurin shi ba za ka kuriya gosa wal iqamati ala al ma'adin wa ghayriha min al balati wal a'yan al mushtarika allati man sabaqa ilayha fa huwa ahqqu biha ma dama yantafi da kuma wanda zai je ya da zango a wani waje da yake da wani abu mai amfani kamar idan ruwa ko rijiya ko dabilai ko wata inuwa wanda duk ya riga wajen to shi ya fi cancanta da wurin ya ci amfaninsa fa idan stagna idan ya wadatu lam yakul lahu an yu'awida idan mutum ya samu wani wuri a makka misali inda akwai idan ruwa ko akwai inuwa yayi amfani da ita in ya tashi tafiya kawai sai ya tafi ba sai ya sayo da wani ba sai wani shi ma zai ci amfanin wajen in kana cikin cin amfanin wani wajen wani yazo yana tarayya da kai ba za ka shi kuɗi ba yace وقد سرى أرباب هذا القول بأن البيع نقل بأن البيع wa naqal al-mulki fi ribaiha innama yaqau ala al-bina'i la ala al-ard malamai sun faɗa karara cewa banda ake nufi da siyarwa sai da gidaje a makka shine wato transfer canza mallakar abin da ke kan filayen na gine-gine ba ita kasar ba zakarahu ashabu abi hanifa kamar da ke cikin aljami'ar sabir na na ashaibani malaman mazhab abu hanifa sun ambaci wannan fa in kila sai malai ƙara kawo wata magana yace tun aka ce faqad mana'atumul ijarata kun ce banda haya wajawwaztumul bai'a amma kuma kun ce a siyar fa hal li hadha nadhirun fi shari'a anya kuwa wannan akwai irin shi a musulunci wal ma'ruf fi shari'ati an al ijarata awsa'u min al bai' abinda aka sani a shari'a shine wato ba da haya yafi fadi fiye da ciniki ba faqad yamtani'ul bai' wa tajuzu al ijaratu akwai abinda ma ya halasta a bada hayar sa amma bai halasta a siyar ba kaman mene kal waqfi kaman waqfi idan wani malami ko wani mai kudi ya waqafin wani gida za a iya saka yan haya a ciki don a samu kudin da za a ci gaba da gudanarwa za a iya bada hayan hall na wata makaranta da aka yi wakafi don a samu kuɗi za a iya a ba da haya misali yanzu kamar yanzu makaranta albani ɗin nan za mu iya ba fce haya ko jam ko muna da cbt center za mu iya ba su su zo su yi jarabawa mu samu kuɗi amma kaga tun da wakafi ne ba za a iya sayarwa wal hur haka nan ɗa ba a sayar shi amma za a iya ɗaukar shi haya ya kwadago ba kamar bawa da ake sayarwa ba za a iya ɗaukar kana za ka yi za ka yi ɗaukar ɗa ya je gidanka ya maka shara wanke-wanke ko ya dinga maka gaji ko ka ɗauke shi noma da sauransu kaga duka idara ce amma bai halasta ka siye shi fa ammal aksu wanda kuka kawo kuka ce ya halasta a sai da gida a makka amma bai halasta a bada haya ba yace fala ahada lana bi wani na iya cewa san ba mu taɓa jin labarin wannan wanda ya faɗa haka sai a bashi amsa kila sai a ce kullu wahidin min al-bay'i wal ijarati aqdun mustaqil mun dai kamata ku fahimta shine ciniki daban ba da haya daban kowanne kontraki ne mai zaman kansa ghairu mustalzimun lil mustalzimin lil akhar ba duk abin da ake siyarwa ne za a ce dole sai in inda ya halasta a sai da shi za a bada haya ba kuma duk abin da ake bada haya ne za a ce inda ya halasta a bada haya ya halasta a sai da shi ba yace fi jawazihi wa mutana'i haka kuma ba duk abin da ya haramta a siyar da za a ce ya haramta a bada haya ba kuma duk abin da ya haramta a bada haya za a ce ya haramta a siyar ba yace wa mawriduhuma mukhtalif magangaran su daban-daban ne wa ahkamuhuma mukhtalifa hukunce hukuncen su daban-daban ne wa inna ma jazal bai'u abinda yasa ciniki ya halarta da annahu waridun على المحل الذي كان البائع اختص به من غيره domin shi cinikin ya zo ne akan abin da wanda zai siyar yanzu ya keɓanta da shi shi ya gina kayansa ya saka dukiyarsa a ciki wa huwa al-bina'u shine gina wa amma al-ijaratu fa inna ma turaddu taridu ala al-manfa'a shi kuwa a bada haya leasing yana zuwa ne akan ka ba wani dama ya ci moriyar abu wayya mushtaraka wannan cin moriyar za ku yi tarayya da shi a ciki kaga mallaka ba za ku yi tarayya ba imma dai gidana ne ko gidanka amma zan iya kwana da yan haya a gidana su kwana a ɗakin sun kwana na ko zan iya ɗaukar yan haya a motata suna tuki su kuma suna zaune a kujerun masu zaman banza da ake cewa ko kujerun fasinja zan iya in yi abinci na siyarwa kuma in ba wani kyauta mai tarayya a cikin amfanin kuma na ganewa kaga shi mushtaraka ne ana iya tarayya a cikinsa to tunda za a iya tarayya a cikin shi kana da gida a makka wani baƙo ya zo ya kwana a cikin gidan in ya tashi tafiya ba zai tafi da koda bulo ɗaya ba kaga bai rage maka gidanka ba walisabiqi ilaiha haqqu taqaddum dunal mu'awaza dace shi wanda ya riga ya mallaki wurin yana da haƙƙin a ɗauke shi a matsayin shine mai wurin amma bai da haƙƙin ya yi canjin wurin da kuɗi dan za a mora falihaza ajaznal bai'a duna al-ijarati zaka muka halasta ciniki na sai da gidaje a Makka ba a halasta amma ba da haya ba fa in abaitum illa nazira ibn qayyim yace idan kuka ce ba ku yadda ba sai an kawo muku misalin shi yace kila sai a ce musu fa hadal mukatim to ga bawa mukatim da Allah yake cewa abin nan fakatibuhum in alimtum fihim khaira idan kana da bawa kaga ya zama mutumin kirki yana kokari yana da hankali zaka iya ce mishi to na rubuta maka daga yau zuwa shekara ta zagayo in Allah ya kai mu azumin badi duk sati ka aje kaza idan ka iya tara kuɗi naira dubu kaza ka zama da shine mukataba ko to idan aka yi bawa wannan mukataba yajuzu li sayyidihi bai'uhu zaka iya ka sai da shi bayan kai wannan mukataba wa yasiru mukataban inda mushtari wancan da ya siya sai ya ƙara sa mishi mukatabarsa wala yajuzu fi ijar lahu ijaratu amma idan bawa mukatabi ne baka da yancin ka bada hayar id fiha ibtalu manafihi wa aksabi allati malakaha bi aqdil kitabati wallahu a'lam domin ka bada hayar shi to ka bata yancin da yake da shi ne ya je ya aike samo kuɗi dan yazo ya cika wannan mukataba Allah shine mafi sani ala annahu la yamna'u al-bay' amma ka kana iya ka sai da shi wa in kanat manafi'u ardiha wa riba'iha mushtaraka bain al-muslimin fa innaha takunu inda al-mushtari kadhalika mushtaraka mushtarakatul manfa'a yace in ya zama wannan kasa ta makka da amfaninta da gidajenta dukkan musulmai suna da tarayya akai yace to fa innaha takunu inda al-mushtari kadhalik to abun mai siya ma haka ne mushtarakatal manfa'a za a ci gaba da amfani da ita koda mutum ya sai gida a makka bai san cewa mutanen da ke zuwa garin suna da tarayya da shi a wurin amfani a ainihin wato a gidan kamar mutum ne ya sai gida sai ya zama akwai masallaci tare da gidan wannan masallacin zai ci gaba da wanzuwa a matsayin masallaci kuma da shi da sauran mutanen anguwa za su zama sa da tarayya a wurin amfani da masallaci ba zai ce tunda na sai masallacin nan shikenan ya zama nawa ni kadai ba ba zai ce haka yace fa innaha yace in ihtada sakana idan mutum ya buƙaci gidan sai ya zauna wa in istagna in bai da buƙata askana sai ya zaunar da wani kama kanat indal ba'i kamar yadda yake abun wancan da ya siyar kamar yadda wancan da ya sai yana cin moriyar gidan in ya ga dama kuma ya sa wani a gidan yau kuma da ya ga dama ya siyar to kai da ka siya kai ma dole aka baka cigaba da gudanar shi yace fa laysa fi bai'iha ibtal ishtiraki almuslimina fi hadhihi almanfa'a in an siyar ba a barnatar da amfanin da musulmai suke da shi na tarayya a wurin wannan gida ba kama annahu fi bai'i almukatabi ibtalu mulkihi liman limanafi'i allati malakaha ba'd al-muqatab a yayin da ko idan ka sai da mukatabi ka barnatar da abin da ya mallaka na karfin mulkin juya kansa da cin moriyar kansa bayan an yi kulli an yi kontraki na mukataba wa nadhiru hadha yace kuma wani abu irin wannan jawazu bai'i ardil kharaj allati waqafa umaru radiyallahu anhu al-sahih alladhi istaqarra al-halu alayhi min amal al-ummati qadiman wa haditha sayyidina umar mun ji cewa a baya kasashen da aka ci da yaki ya bar mutane su ci gaba da mallakar su mutanen garin su ci gaba da mallakar su amma za su dinga ba da haraji kasashen sham kasashen misra kasashen suriya da makamantan su to amma kuma sun ci gaba da sayarwa zaka iya saya ka siyar amma shi ma wanda ya siya zai ci gaba da ba da wannan harajin kamar dai da muka yi misali idan ka sai fili daga gun wani aka yi transfer of ownership na wannan fili zuwa gare ka za ka ci gaba da ba da ground rate kuma za wannan akadin na asali cewa wannan filin har yanzu na gwamnati ne yana nan a haka kamar da idan ka sai mota second hand a gun wani idan ƙarshen shekara ya yi license ɗinta na ya expire dole za ka ci gaba da biyan license ba gwamnati kafin ka ci gaba da hawanta ina fata mun fahimci wannan kamar yadda idan ka sai misali ka sai wata makaranta private school a gowa to dole za ka ci gaba da sabunta registration da gwamnati ina fata mun fahimci wannan to haka idan mutum ya sai gidi bayan sai na Umar ya barwa mutanen Iraki da mutanen Sham da mutanen Misra ya bar musu filayensu da gidajensu bayan an ci su da yaki yace amma za su ci gaba da bada haraji idan ka noma gonarka akwai sa'i zai zo ya auna abinda ka samu na mahsulat ya fitar da percentage na gwamnati to idan baka da bukatar wannan gonar zaka yi sai da ita idan ka siyar shi ma wanda ya siya zai gudana a wannan tsarin haka ran da Allah ya maka rasuwa yayin ka suka gada su ma ka za su ci gaba da gudana kaga yayi tsaye da irin na maka yace a yace fa innaha tantaqilu ila al-mushtari kharajiyatan za ta koma zuwa ga wanda ya siya da wannan harajin kama kanat inda al-ba'i kamar take a gun wanda ya sayar din yace a wa haqqul muqatalati innama huwa fi kharajiyah sojojin da suka ci garin da yaki su hakkin su shine harajin da aka fitar wa huwa la yabtulu bil bay harajin nan baya barnatuwa dan an siyar wa qadin tafa'atil ummatu ala annaha wa qadin tafa'atil ummatu ala annaha turat kuma al'umma sun hada kan cewa ana cin gadon waɗannan gidaje fa in kana butlana bai'iha li kauniha waqfan fa in kana butlana bai'iha li kauniha waqfan fa kadhalika yanbaghi an takuna an takuna wa kafiyatuha mubtila limirasi yace idan ya kasance wato barnatuwar barnat an barnatar da siyanta saboda kasancewanta wakafi to hakan nan kuma ya kamata a barnatar da wakafinta saboda an ci gado sai da Umar ya batta wakafi ga al'umma kuma bai hana a siyar ba za ka iya siyarwa haka nan kuma za a iya gada domin inda wakafi ne irin wannan da muke magana a yanzu kaga ba a gadan shi bana sana'a su malam ya ci gaba da cewa wa kannasa ahmadu ala jawazi ja'aliha sadaqan fi nikahi imam ahmad ibn hanbal ya faɗa ba ƙarar cewa in kana da gona irin wannan a misra ko a sham ko a iraki zaka iya bayar da ita sadaki in zaka yi aure fa idza jaza naqlul mulki fiha bis sadaqi wal mirasi wal hiba kaga tunda ya halasta a canza mallakarta ta hanyar sadaki ta hanyar gado ta hanyar kyauta jazal bai'u fiha qiyasan wa amalan wa fiqha ya halasta siya ya halasta siyar a kiyasance a aikace kuma a fiqhanci wallahu a'lam Allah shine wata sanadin yan wala da za su yi kuma littafin al-Imam Ibn Hajar Fathul Bari cikin mujalladi na uku yayi wannan maganganu da kuma can cikin mujalladi na goma a cikin ababukan da ke da alaka da Fathu Makka duk ya kawo maganganu ire-iren wannan kuma dai wannan shine magana da aka take akan cewa ana iya siyar da gidaje a Makka ana iya gada ana iya ainihin kyautarwa ana iya bayar da hayan amfanin mu kiyaye za a iya bayar da hayan amfani da services din da bisa yadda muka yi magana wallahu ta'ala a'lam sai malam yace fasl na'am eh na'am Naam. Eh. Kwarai da gaske sharadin ya abu mu ciniki in za yi cinikin sai an faɗa cewa wannan bawa ne mukatib in ka siye shi ka siye shi tare da mukatabarsa zuwa lokaci kaza in ya gama baka kuɗinka ya zama ɗa in ya amince da wannan cinikin kwarai kuwa faslun fa idza kanat makkah qad futihat an watan Malam ya ce in ya zama nan Makka an buɗe ta ne da ƙarfin soja, ya ce, Fahal yudrabul kharaju ala mazari a haka sa'iri arbil anwa, to me hana kamar da aka yi a Iraki da Sham da Misra a zamanin sai na Umar, me hana manzala sallallahu Alaihi wasallam ya ce, duk wanda yake da gona a Makka gona dabino zai biya haraji kaza, percentage kaza. Wale juzu lakum an taf'alu zalika kuna ganin zai halatta ma ya haka amla ko bai halatta ba. kila sai a ce fi hadhihi mas'alati qawlani li ashabi al-amr malaman da suka ce an ci makka da yaki ne suna da maganganu guda biyu a nan ahaduhuma magana ta farko al-mansus al-mansur alladhi la yajuz al-qawlu bi ghairi abin da yago a nassi abin da yake shine kuma ake goyen baya wanda kuma bai halarta a faɗi ba shi ba annahu la kharaja ala mazari'iha babu haraji akan gonakin makka wa in futihat anwa ko da yake an cita da yaki fa innaha ajallu wa a'zamu min an yudraba alaiha al-kharaj garin makka yafi karfin a bada haraji la siyama al-kharaju huwa jizyatu al-ard musamman haraji shine jizya wa huwa ala al-ard kal jizyati ala ru'us kamar yadda ake bada harajin kasa daidai yake da jizya da mutane suke bayarwa to kaga wani kaskanci ita ku kasa ce mai daraja ba za a kaskanta ta ba yace wa ala yace wa haramur rabbi ajallu qadaran wa akbaru min an tudraba alayhi jizya wannan harami na Allah falalar shi da darajar shi ta fi karfin a ce a bada jizya a haramin Allah ta fi karfin haka wa makkatu bi fathiha adat ila ma wada'aha Allah alayhi min kauniha haraman amina ita makka bayan an bude ta da wannan fatu ta dawo kamar yadda Allah ya tsara ta wato haramin Allah amintacce ya shitari ku fiye a hannun Islam wanda dukkanin musulmai suke da tarayya a kan shi idu huwa mawufi umana sikihim domin shine wajen aikin hajjinsu wa muta'abbadihim wajen ibadunsu wa qiblatu ahlil ardi kuma alqiblar musulman duniya ka ji ra'ayi na farko cewa makka ba zai yi a mata haraji wasani zance na biyu wa huwa qawlu ba'di ashabi ahmada zancen wasu cikin masu bin tafarkin mazhabin Imam Ahmad ibn Hanbal anna alama zari'iha al-kharaj suka ce akwai haraji kama huwa alama zari'i ghairiha min ard al-anwa kamar yadda yake akan wasu garuruwa yace wa hada fasidun wannan zance ne barnatacce mukhalifun li nasi Ahmad rahimahullahu wa mazhabi ya saba wa mazhabin Imam Ahmad ibn Hanbal da magana da ya faɗa wa li fi'li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kuma ya saba wa aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa khulafaihi ar-rashidina min ba'dihi radiyallahu anhu da kuma halibu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a bayan shi Allah ya kara musu yadda yace falalti fata ilayhi wannan magana ba a ma kallanta wallahu a'lam yace wa kad bana ba'd ashabi man'a bai'i riba'i makkah na ku ba ka yake ba ko za ku ga na ku yazo da wa kad bana ba'd ashabi taharima bai'i riba'i makka to wannan iktihami a asalin nassin abinda malamin ya rubuta kamar da yake a cikin makhluqat shine wa qad bana ba'du ashabi man'a bai'i riba'i makkata ala kauniha futihat anwa wa hadha bina'un ghayru sahihin fa inna masakin ardi al-anwati tuba'u qawlan wahidan fa zahara butlan hadha al-qawli hadha al-bina'i wallahu a'lam yace wa kad bana ba'd ashabi wasu daga cikin malaman mu sun gina man'a bai'i riba'i makka suka ce bai halasta a sai da gida a makka ba ala kauniha futihat alwa suka ce saboda an ci garin da yaki yace wa hadha bina'un ghairu sahihin wannan gini ne mara inganci fa inna masakin ardil anwa tuba'u qawlan wahida ana siyarwa kai tsaye kowa ya san ana siyar fa zahara butulan a a hadal bina'i wallahu a'lam haka wannan zance ne wanda yake mai rauni yana ishara ne zuwa ga wani malami a zamanin su da yayin wannan kuskura zance ne mai rauni ana ainihin siyarwa dama ba wai ba a siyarwa bane ballantana a gina akan haka to a zamu tashi akan da yake cewa faslun wa fiha ta'yinu qatl sabi da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma na ganin tunda lokacin ya kawo jiki to bari mu saurara a nan insha Allah sai Allah ya kai mu a darasi na gaba a gobe kenan sai mu tashi a wannan gaba wadda za ta biyo baya kenan insha Allah sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah